suna roƙon sa sa wannan safiya ta zama mana mai albarka a cikin gaba da karatun mu na littafin muktasar al-akbari yau za mu tashi inda ma yi ke cewa na waƙi duhu ko da ke makaranta wannan ko a jidda ko ɗan abu da ya rage dangane da wannan cewa na waƙi duhu ka duhuhi abin da ke warware taimama kamar abin da ke warware alwala ne abin da za a ƙara a kai shine malamin sai shigo da shi ba da sunan nawatun ba maganar da za ta zo nan gaba wasu suna ganin daga cikin nawatun musamman idan mutum ya yi alwala kan an da taimama mutum ya yi taimama saboda rashin ruwa yana gama taimaman zai fara sallah sai ga ruwa kafin ya sallah me hukuncin taimaman shi ma nan bai kawo ba amma yana cikin na wago yana cikin abubuwan da ke warware alwala ka yi taimamar ba kai sallah amma idan mutum ya yi taimamar sai ya sallah yana cewa assalamu alaikum sai ga ruwa kuma an samu to anan ne aka ta tattaunawa wasu suka sa wannan a cikin abin da ke warware taimama ma'ana sai ya sake taimama sai ya sake sai ya yi alwala tun daga ruwa ya zo kuma sannan ya sake sallah ya zama saɓanin nasu akan sake sallah yawa amma idan mutum da wasu kuma suka ce a ba da san sake sallah domin a wata rana wasu mutum biyu daga cikin sahabbai radiyallahu anhum sun fita a tafiya suna dawowa sai taimama ta kama su taimama ta kama su suka yi taimamar suka yi sallah suka dawo kuma suna gama sallar sai suka samu ruwa sai ɗaya ya alwala ya sake sallah ɗaya kuma ya a shi ya yi abu a fahimtar suka taso gaba ɗaya su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu biyu a shi wannan da bai sake sallar ba ya tsaya a kan taimamarsa da ya yi kuma ya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake asabta sunna ka dace da sunna shi kuma ɗayan aka ce masa asabta ajran marratayn sai kuma za a baka lada sau biyu da abu ya zama kin shi wannan ya yi taimama a dukan sun yi taimama da aka samu ruwa ɗaya alwala ya sake sallah sai kuma shi a shi sallah ta yi da aka dawo sai wannan da yake sallafa ta yi dinnan da zai sake ba annabi ya ce kai daidai da sunna kaga kenan ashe samun ruwa bayan sallah baya walwala abin baya walwala sallah ma'ana alwalar alwal ba za ka sake alwala ka ce za ka sake to wasu malaman suka ce a zai alwala ya sake sallah sai suka ce amma fil waqti in lokaci bai fita ba in kun lokaci ya fita to ba zai sake ba wannan shine ra'ayin kamar wannan mai littafin zama na matan mutum yau amma gurgurin da wannan hadisi ya nuna sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga masa daga barin wannan lokacin ma'ana lokacin sallar bai fita ba malamai sun ce lokacin sallar bai fita ba in sun ga haka babu maganar mutum sai ya sake ko da ya samu ruwan bayan ya yi sallah in dai kai kai sallah ka tafi kenan je ka an gama wannan magana na ba dan bincike shi wannan wannan dai shine mafi karfin maganar malami akan wannan matsala saboda wannan hadisi ne da mutane ne su wancan kuma inda ya istihadin su kuma ba a rushe ba za su ce zai samu ladan su guda biyu na wancan sallar da wannan sallar da ya yi guda kaga kenan nan gaba inda abin zai sake aukuwa wanne za a yi wanda ya dace da suna ko ba na? da ba zai iya amfani da ruwa ba asali wanda kuma ya dole kamar iyo ya zama yawa adamul qudrati ala isti'mal al-ma'i idza zalat adamul qudra shi ke a idan zana adamin kutura shi ma hukuncin tsaye da wani yau ma'ana mutumin da ba zai iya taɓa ruwa ba saboda rashin lafiya sai ya taimama yana gama taimama sai samu kuma cewa zai iya taɓa ruwa yana gama taimama yana gama sallah in dai har ya gama sallah shi ke musu ba ba matsala da zai dawo ba in kuma yana taimama sai ni kai zai iya taɓa ruwa shi ke nan ya rushe taimama sai ya ɗauka wani yana da sauki ba matsala to sai wasu matsalolin da malami ya faɗi ya ce wala tu salla faridatani bi tajammumin wahid ba a sallar farilla guda biyu da taimama ɗaya wannan hukuncin malaman malikiya sun gina shi ne akan cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa ƙarshe suka ce dama ai ba a nemi musulman ba sai lokacin da ya tashi zai yi sallah da haka idan ya tashi yin sallah ana nufin sallar farilla da haka sallah ɗaya ce zai yi wannan farillar wannan lokacin in ya tashi zai yi wata farillar ana neman sai sake wata ce daga nan suka hango wannan ba daga wani wuri ba wasu malaman kuma sauran a wasu mazhabu suka ce a wannan ba sharadi ba ne kasancewar an tattauna akan waccan matsalar da na gaya mana da cewa za mu magana a kai cewa ita taimama badal ne na alwala ma'ana musanyati na alwala idan baka samu alwala ba ne za ka yi taimama ko kuwa wani tsarki ne mu'akkat kamar da wajure ke kiran za ka wajure da yazo kan taimama wata ya kiran sai ke kiran temporary ablution wannan fassarar da wani abu a cikin kuna ba dan bincike an an tafi ne ga cewa a taimama kawai tana halatta maka yin sallah ne wasu malaman kuma sun kafa sun kafa dalili shi ma da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-su'idu tahuru al-muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin cewa ƙasa ko turbaya da ake yin taimama a kan ta ita ce tsarkin musulmi ko bai sami ruwa ba shekara goma sai suka ce in dai har ba a samu ruwa ba har shekara goma to a shi taimama tana tsayawa a madadin alwala ke sai suka ce kenan idan mutum na da alwala to zai yi duk abin da yana da taimama zai abin da mai alwala zai ko mene har suka ce kasancewar ya yi wata sallah ta farilla ɗaya fitan lokacin ta kamar ba warware taimama bane kamar da waɗannan suke faɗi in muka karanta yau mun fahimci zancen yau domin ka ɗau wannan zancen cewa wala tu salla fariza tani bi tayammumi wahidi alwa taimaman taimaman ta warware daga gama sallar farilla ta ɗaya in ka zo sallar farilla ta biyu to ba za ka ba sai ka sake yin wata taimama ma'ana yanzu misali idan kai taimama misali ka makara baka sallar azhar da wuba ya ce kai kusa da la'asar kuma ka rasa ruwa sai kai taimama kai sallar azhar kana idan da sallar azhar din lokacin la'asar ya shiga za ka tashi da wannan taimamar ka je masallaci kai sallah da ita ko kuwa sai ka jira har sai an kira sallah jama'a su zo masallaci an shiga saboda ba ka ba ka samu ruwa ba shi kenan sai kai taimama kuma ka shiga tare da jama'a wanne za a yi idan kamar da mai ainihin ke faɗi a nan ba za ka yi wancan ba ma'ana sai ka sake wata taimamar mahaujo nan yau wancan wanda kuma ya ɗauki cewa ai taimamar nan tsarki ne badal in an ce badal mai badal a madadin to in har taimama ana yin ta ne a madadin alwala da ba a samu damar yi ba saboda rashin ruwa ko saboda rashin tafiya izinin ko damar taɓa ruwa to ya zama kenan ashe in aka yi taimama duk abin da za a yi da alwala za a yi ina jin mukan tuwa mutum wannan shine ra'ayin wasu malamai din gurgudan wancan hadisi da aka ambata to sai ki gaba ce wa man tayammama fi faridati wanda ya taimama domin sallar farilla jaza lahun nawafilu ba'd ya halatta gare shi yayi na bilfili kai sallar a isha'i misali da taimama to ya halatta ka tashi ka yi nafila bayan wannan sallaci haka nan ko bayan azhar ko bayan magariba na fada muka ci wannan yace wa masu mushaf haka nan shafar qur'ani taba alqur'ani shi ma ya halatta in kayan farilla to ka dau alqur'ani ka karanta sai kuma ka tashi yace wa tawafu wa tilawatu inna wa zalika haka nan da kuma tawafi kayi sallar farilla kuma kana son kai tawafi kana ka'aba to za ka iya yi da taimama wattilawatu haka nan karatun alqur'ani inna wa zalika in yayi niyyar nan san ko bai niyya ba ma ba zai eh ne dibi akwai dan tsori tsori haka yace wa tasalat bis salati sannan kuma ya zama cewa a karatun ya hadu da sallah ma'ana kana gama sallar tilawar kai niyya kai bayan sallah walam yakhruj alwaqt kuma sannan ya zama lokaci bai fita ba in lokaci ya fita a dama aka mai da malikiya ya kuke gani in lokaci ya fita sai mamata wani kawai in har wani lokacin wata sallar ya shigo sai ka sake a wata taimama ne ina fata muna gane wani sai ce wa jaza bi tayammumin nafilati kullu ma zikira illa al-fariḍa amma idan mutum yayi taimama dan yayi nafila to duk abin da aka ambata a bayanan ya halatta gare shi sai dai farilla ce ba zai mana idan taimama ka yi ta ne don kai nafila wannan taimama bayan ka yi nafila ya ta halatta maka ka yi karatun alƙur'ani ka yi zawabi mun gane wannan yau amma ban da sallar farilla domin mun ga mun gama fahimtar wata ka'ida da suka faɗa ko in dai farilla ce to ba zai yiwu ba sai ka sake maka ta ta taimama ce to amma abul walid al-baji abul walid al-baji wani babban malami ne sosai kuma a cikin manyan malamin malikiya me yasa nake a cikin manyan malamin malikiya a cikin manyan malamin malikiya shi babban shi ba a ƙanana yake yana da sharhin muwatsa shine da kuke ji ana kira al-muntaqa sharhin muwatsa muntaqa sharhin muwatsa yau to yana cewa a rawa muhammad ibn yahya muhammad dan yahya ya ruwaito an malik daga imam malik annahu khaffafa cewa imam malik din ya sassauta ya hukunci an yusalliya as-subha ba'da rak'atay fajr mutum yayi sallar asubahi bayan rak'atay fajr mun fahimci ranka ma'ana idan mutum ya yi taimama zai yi raka a sayin fajiri a yi ko sannan a sallar farilla to tun da taimaman nan da ya yi ya yi nafila da ita kamar ya yi ne don ya wannan nafilar to in aka tada sallar asuba zai bi cikin jama'a a yi sallah da shi ko ku sai ya sake taimama tun da farilla ce ita kaga a ka'idar mazhabar sai ya sake taimama saboda wannan farilla ce wannan ta farko da ya yi nafila ce raka'atayn fajr na ji muna gada yau to Muhammad ibn Yahya ya ruwaito riwaya daga Imam Malik yana cewa ya sauka in mutum yayi raka'atay fajr da taimama zai iya tashi kuma ya kawo farillar sallar subah na ji mun gane ko yau wannan a cikin al-muntaqa bi ina da ya shafi na 126 wannan ya nuna cewa asalin abin da damar kan kawo yau ma'ana sharadin da ba mai tsanani ba ne dama da cewa kowace tumama a kowace tallafa rila sai an sake mata tumama ta a in aka ɗauki ra'ayin wanda suke ganin a mutum zai iya yin tallafa rila biyu da tumama ɗaya wannan bai saba ma hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa man sallal isha'a bi tayammumi mu gama wannan gurin ko na ga ba sai mu yi ɗaya ne daga ba fasali ne ko ilimi ofi magana haila za shiga to sabon ilimi ke yace wa man sallal isha'a wanda ya sallar isha bi tayammumi bi tayammama qama lishafi wal witr sai ya miƙe wa kawo sabai da wuce shike kaga ma'ana yayi farilla kuma ya goya ta da nafila ba'da min ghairi ta'khirin amma ba tare da jinkiri ba saboda wata ka'ida yau yace wa man tayammama min janabatin wala budda min niyyati yace wanda kuma zai tayammama domin janaba ce a jikinsa in janaba ta kama mutum kuma sai ya tashi sallah kuma babu ruwa ko ba zai iya taɓa ruwa ba zai tayammama ai ko abin da malamin ke faɗa nan shine sharadi ne sai mutum ya kawo niyyar cewa wannan taimamar da ta halatta masa yin sallah daga janaba wannan shi ma da dan tsaurin haka a ciki in mutum ya lura da asalin maganar malamai har yanzu duk da waɗannan su ma malamai ne kuma hakika a maganganu ne masu ƙarfi sai dai kasancewar sharuɗa irin waɗannan in ba a same su daga nasi ba a wasu malaman kasa a cikin mazhabar shi yasa na kan iya kawo mana cewa kasa a cikin mazhabar malikiya wasu sukan ce ga wani abu da zai sauƙaƙa irin waɗannan abubuwa ɗin ma'ana ba lallai ba ne sai ka halarto za ka iya halartawa in ba matsala ba ne ma'ana a zuciyarka dama ai ka san me kake sai mama kake kuma saboda janaba yawa kasancewar sai ka halarto wannan abun a zuciyarka cewa wannan sai mama fatar janaba ce wannan shi ne yake buƙatar wani dalili din fiye da iya magana din Allah mu ya samu dashi Allah ya sawa mai littafin albarka cikin littafin sa kuma ya saka masa da alheri cikin abin da ya bayyana mana na koya mana addini Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbata da mu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa mana albarka ayyukan mu na rayuwa yau da kullum ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu علم للنفوس الفتنة وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام نعم كاين ما تجي نعم كيف تجي نعم sai mama jami'i jami'in a za'a biya idan ma'ana idan mutum yana tafiya ya yi taimama kuma dama zai haɗa sallah ne a zahar da la'asar zai haɗa su da taimama da ba mutum ai mun ji cewa abu na wanda ya yi tare da liman akan akan a ba da ba sai ba da ba ba sai ka wani sura ba ne na fahimci zancen saboda na san da wahala mutum ba ya kawo mafiya na san ban baki ne ya yi ne ne wankan na na eh kuma ina ya yi wani bacci ne? to me ka wannan kun ai wancan kun ne kuma ya ga ya wanka ba abin da ya ga ba komai Thank you.